أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to a cikin jerin karatuttuka da muke gabatarwa wanda a ƙarƙashin ayoyi muna fitar da fa'idodi a cikin fannoni daban-daban gwargwadon ɗan ƙaramin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya uwace muna Eh, cikin karatu mun gabatar da karatu a cikin eh, gab- karatun da ya gabata cikin suratul baqara a yau din ma shine karatu wanda zai biyo bayan shi shi ma dai a cikin suratul baqara ne muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar آمين Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya آمين
to idan muka duba bayan ayatul kursi ayat da za ta zo ita ce la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy نعم ko ba haka ba نعم to in muka duba wannan ayar zaka kamar ba ta da alaka ta maudu'i da eh, ayatul kursi نعم tunda ayatul kursi tana bayani ne kan tauhidi نعم ko ba haka ba نعم to in muka diba cikin mus- mushaf na darus sahaba fi tanasubi wa tanasukul ayat bus kawo wata munasaba ba amma ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya kawo cewa wannan ayar tana da alaka ne da ɗansu ayoyi da suka gabata na yaki don Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum kuma wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah samiun alim tun daga tafi kusa نعم
to da mutane suka ji cewa Allah ya umurce su da su yi yaƙi sai suka aza ana iya tilastar da mutane su shiga cikin addini to sai Allah yake son ya nuna musu cewa a'a wani bai iya sa wai wani cikin addini shi addini abu ne wanda yake yana da alaƙa ne da zuciya نعم ina fata ana fahimta ta ana yaƙi ne don a hana waɗanda suka ƙi barin masu shiga cikin addini su shiga نعم domin wanda adda shauka ta kafirci yana iya kawo musulunci illoli da barazana to wannan shi ne نعم
To, in muka duba akwai littafi al-muharrar fi asbabin nuzulil Qur'an al-Karim wadda doktora ce wadda aka rubuta a ƙasar Saudiya mujalladi biyu ce tana daga cikin littattafai mafi muhimmanci a cikin asbabun nuzul da kuma al-isti'ab fi bayanil asbab نعم wanda kuma idan mutum ya hada su ya samu guda biyu kuma galibi in ba wajen muqaddima ba sun bi jerin ayoyin alkur'ani kiran kaga su ba sai ka sha wahala ba نعم za ka duba bayanan da suka kawo samun su guda biyu yana da kyau ina fata an fahimci ni نعم eh amma in mutum bai samu guda biyu ba to ko gurin ya samu duk da yake shi wancan almuharrarkin zai fi dacewa da ɗalibin ilimi wanda shi wancan alistiab dole sai ka rinka kula da ka'idodi ka'idodi amma shi wancan galibi yana sai na kawo ka'idodi a karkashin kodan mai ayoyi galibi yana amfani da su نعم almuhimmu dai in ka diba cikin shi almuharrar ya kawo cewa akwai asar daga abdullahi ibn abbas yana cikin eh, sunan nasa'i da kuma abu dawuda sun kawo shi cewa asalin sababin nuzul da wannan ayar shine cewa al'ansar sun kasance suna da 'ya'ya an gane ko mace tana kasancewa miqlatun in an ka ce miqlatun ita ce mace wadda ta yi karamcin haihuwa ko kuma uwa mai wabi kamar da malamin bayan shi cewa uwa mai wabi ma'ana wadda tana bakin ciki duk in ta ahida zai mutu to sai suka ɗauki alƙawarin in Allah ya ba su ɗa za su sashi cikin addinin yahudanci yuhawwidanihi to sai tun da wannan lokacin yahudawa su ne suke a madina su larabawa ummiyin ne kenan suna bin addinin ahlul kitab نعم to yanzu da musulunci ya zo falamma ujliya banu nadir lokacin da anka kori shine ujliya nan aka kori banu nadir daga madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yanzu kaga ba wani addini na yahudanci ba sai da za su yi ba sai suna son su cilastar da 'ya'yansu don su bi addinin musulunci نعم to sai Allah ya saukar da wannan ayar la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy نعم kuma wannan yana taimakawa ya nuna mana cewa suratul baqara madaniya ce نعم kuma waɗannan wannan ayar ma bai zata dai ta zama to madaniya saboda ana zancen abin da ya faru ne a Madina نعم ina fata an fahimta نعم to almuhimmu dai la ikraha fid din la nafiya ce lil jinsi babu wata cilasarwa game da al'amarin addini sai Allah ce qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy wato ar-rushd shari'a qad tabayyana ta bayyana min al-ghayy daga bata ko daga halaka نعم domin kafirci halaka ne an gane ko faman yakfur bi taghuti duk wanda ya kafirce mu taghut kalma ta taghut asalinta daga tagawa ne mujawazatul hadd taga ya taga ko taga ya tugu duka akwai shi نعم tughyanan wa taghawatan an gane ko نعم Eh, kenan eh, taghut kullu ma ubida min dunillah duk abinda an kabota wanda ba Allah ba taghut ne domin an yi mujawazatul hadd an ketare da haƙƙi ne na Allah an kashi zuwa ga haƙƙin wani taghut an gane ko نعم Eh, to kad tabayyana rushdu min al-ghayy kuma za ka ga an ƙara kamar wawun da ta'un don gane yiwuwar lokaci ana ƙara wawun da ta'un don saboda ƙarfafa ma'ana a cikin larabci sai ga an ce rahabut daga rahab ne wato tsoro sai an ƙara ba- ba wawun da ta'un don ƙarfin ma'ana نعم an gane ko نعم to almuhimmu fa man yakfur bi taghuti duk wanda ya kafirce ma duk wani abu wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba wa yu'min billah kuma yayi imani da Allah to na wannan wa yu'min billahi ta'kidi na domin in ka kafirce ma dagutu gaba ɗaya duk ka kafirce ma abin da ake bauta wanda ba Allah ba sai kai mi kai imani da Allah kenan نعم wa yu'min billah kai imani da Allah ko yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa yayi riko da al urwati al wuthqa igiya wanda take ko ya giya mai karfi domin wasu ƙaran daga wasiƙa ne abin da an ɗauri in an ɗaure abu ko an yarda da shi domin an yarda ba zai iya kubcewa ko ko an samu iko akan shi نعم
shi yasa waɗansu suka ce abin da ake nufi da al'urwatul wuthqa ita ce kalmar shahada to kalmar shahada akwai karatu mai yawa kanta shurutuha da kuma nawaqituha faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ya riko da igiya mai karfi lam fi laha wadda ba za ta yanke ba an gane ko نعم ko ka ce ba za ta tsinke ba an gane ko ko ba za ta katse ba نعم kaci ba lam fi sama laha wallahu sami'un alim Allah sami'un ne mai ji alimun kuma Allah subhanahu wata'ala masani ne نعم waɗansu kuma suna ganin cewa wannan ayar ta la ikraha fi din babu cilasarwa a cikin addini tana da alaka da ayatul kursiyu ta fuska ayatul kursiyu ta fayyace sifofin Allah ta yi bayanin tauhidi to tunda an fayyace su la ikraha fi din نعم
munasaba kenan نعم an gane ko نعم yawwa sabanin shi ibnu ashur da yace tana da alakar wadancan ayoyi na waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum نعم mun fahimci wannan نعم to waɗansu sun ka tafi cewa wannan aya an gane ko mansukhiya ce ma'ana an shafe hukuncin tunda an ce la ikraha fi din kuma sai aka yi umarni da yaki ina fata an fahimci ni tunda an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilukum kaffa kenan tunda ta nuna ba a cilastawa sai zaman to yanzu kuma an yi umarni tunda in muka duba suratul tauba ta sauka ne bayan suratul baqara نعم ko da mun ce waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum na cikin suratul baqara misali an shafe shi to waqatilul mushrikina ayya zo cikin tauba نعم to amma wasu malamai sun tafi cewa a'a babu ta'aru tsakanin wannan duk wannan aya ta sauka ne akan ƴaƴan ansar ba tana magana ne kan musulmi gaba ɗaya ba نعم ina fata ana fahimta ta ko ko da mun dauki wannan la ikraha fi din nan ba ana nufin babu cilastarwa ba babu yaƙi yaƙi daban cilastarwa daban idan aka je aka yaƙi kafirai aka karya daular su ba cilastar da su aka shiga addini ba don ba za a yi cilasta ka ba ka shiga don ba a sa abin da ke cikin zuciyarka ba gaskiya ne mun fahimci wannan da kyau ko نعم to ka turawa makiyan Allah musamman a zamanin mulkin mallaka irin su kasar indiya sun yi amfani da waɗansu malamai an gane ko نعم sai su fake da irin waɗannan ayoyin sai su ce ba a cire samun mutane game da addini kenan jiha- babu jihadi su ko turawa abinda suke so in an ce babu jihadi kenan babu yaƙar su za a bar su ne su mamaye kasashen musulmai ba tare da wata barazana ba to don haka ya kamata a yi hattara da wannan نعم ko yanzu waɗansu suna cewa ai to la ikraha fi din kenan babu jihadi ila yawmil qiyama a'a shi jihadi akwai shi idza tawafarat ash-shurut wa intafat al-mawani نعم yanzu abin da ke sawa babu jihadi saboda bamu da karfin da zamu yakar su su ne ke da karfin mu yanzu ma kokarin da muka mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashen mu gaskiya tunda karfin yana akan gare su to wannan babu babu jihadi amma jihadi kala biyu ne akwai aljihad alhujumi akwai aljihad ad-difa'i aljihadul hujumi mu taimu kai hari ko mu ce mu mamaye kasashen su akwai aljihad ad-difa'i na kariya to shi difa'i har yanzu akwai shi bai yiwa a ce kafirai sun shigo za su kawo mana hari mu yi tsaye su kashe mu a'a wannan ila yawmil qiyamati akwai shi نعم eh ko- ina fata an fahimci ni.
Na'am.
wallahu ta'ala a'lam shi yasa ma salatul khawf Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace a cikin sa- a cikin jihadul hujumi ba za a yi salatul khawf ba an gane ko tunda in dai zamu kai musu hari lokacin sallah yayi to mu tsaya mu yi sallar amma al jihadul difa'i in kariya ne ko ko muna son uh, uh, abinda muna tsaka sallah ne suka kawo muna hari kiran wannan muna iya kare kanmu ban sani ko mun fahimta ba yawwa to a nan sai mu zo zuwa ƙarshen aya wallahu sami'un Allah mai ji ne ba a ce ga abin da Allah yake ji ba umumi duk an abin da ake ji Allah yana jin shi alimun Allah masani na ko ba ka dan bane duk abin da ka san na sani na Allah subhanahu wataala ya san shi to kuma me yasa ya hada ji da gani munasaba ji da ilmi ka fahimta saboda akwai wanda yana ji amma bai sani ba akwai wanda kuma yanzu misali akwai abin da zaka ji shi amma baka fahimce shi ba ko yaren ka ne abba ka ji ba ko ko jin ka ne ya samu matsala ko ko sautin nan bai zo gare ka ba to babu abin da Allah baya ji kuma babu abin da Allah bai sani ba in ka hada su sai ka samu an hada ilimin Allah da ji domin mai ji daban masani daban to jin Allah tare da sani yake kina an hada su kuma sun bada ta sabuwar ma'ana to me yasa aka karkare wannan ayar da shi sami'un Allah yana ji domin ana magana imani ne akwai annutqu bi shahadatain ko ba kadan bane to in ma ka faɗa al'urwatul wuthqa kinnan sannan alimun Allah ya san muna waya kinan Allah ya san wanda ya faɗi yayi imani da ita Allah ya san wanda ya faɗi bai yi imani ba نعم mun gane wannan ko نعم yawwa to sai mu je zuwa ga aya ta gaba aya ta gaba ita ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalid Allahu waliyul ladina amanu wannan aya akwai wajen zancen munasaba malamai sun tattauna akan eh, sha'aninta waɗansu daga cikin eh, eh, malamai sun tafi cewa da yake Allah ya bayanin sha'anin imani da kafirci faman yu'min faman yakfur bit taghut wa yu'min billah kaga kalma ta kafirci akwai inda ma tana da amfani tun da wanda ya kafirce ma dagutu ba a kira shi kafiri a musulunci shi yasa ɗalibin ilimi sai ya hattara نعم
tun da Allah ya yi zancen kafirci da imani to abubuwa ne suna da a- alaka da zuciya an gane ko نعم to sai ya kawo ababen da za a gane cikin aiki wanga mai imani ne wannan ba mai imani ba ne ko ko asarul mutarattiba alal iman wal kufr to waɗanda sun ka faɗa suka yi imani da gaskiya fa man yakfur bi taghut nan to Allahu waliyuhum Allahu waliyul ladina amanu نعم ina fata an fahimce ni Na'am.
sun tafi akan haka kuma da yace sami'un yana ji alimun masanina نعم to zai bayyana mai mai imanin gaskiya zai jibinci lamarinsa wanda kuma imaninsa na ƙarya ne ya san shi ya sa abin da ya faɗa ƙarya ne kuma niyyar shi ba ta gari bace to Allah ba zai jibinci lamarinsa ba shi yasa kawo al'amarin wilaya mun gane wannan ko نعم waɗansu malamai haka suka tafi in ka diba cikin wannan littafi na mushaf darus sahaba na tanasuq ko tanasubil ayat sun kawo wannan amma in muka duba shi ibnu ashur ya tafi wani bangare ba wannan ba shi sace wannan aya tana matsayi tana da alaka ne da matsayin lam fi laha kamar matsayin ta'alili na Allah waliyul ladina amanu kamar ta'alili na na lam fi laha ba za ta yanke ba ko ba kadan bane me yasa ba za ta yanke ba Allahu waliyul ladina amanu نعم don Allah ne bijibincin lamarin su Mm.
kenan urwatul wufqa din nan fa نعم to tun da ta tabbata to shi yasa Allah ya duk wanda kuma Allah ya jibinci lamarin shi al'amari ya kare ba babu ranar da zai hasara gaskiya ne na'am shi ibnu shi yasa nake kira- cewa in mu munasabat wani biya ta'addud to kaga da magana da waɗancan suka faɗa na musaf darus sahaba da magana da ibnu ashir ya faɗa dukkan su ana iya hada su aiki da su kun ba su karo da juna ba gaskiya ne na'am ina fata an fahimci ni No.
shi yasa suna iya ta'addud sai inda sun ci karo da juna sai a dibi yadda za a yi tarjihi domin ilimi ne mabniyun alal alal ijtihad amma mashru' ne saboda in muka diba cikin littafin tanasubul ayat na Umar Salim Bazumul ya kawo wato eh, ta'asilikin shi ya nuna tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi ya kafa hujja da ayat da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta inna safa wal marwata min sha'airillah yace abda bima bada Allahu bihi kaga wannan ya nuna munasaba ta jerin eh, kalmomin alqur'ani Eh, kan wani ya zabure ce a ai bid'a ne na fata an fice to wannan kenan Allahu waliyul ladina amanu jumla ce ismiya Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani sai ce bai kawo suka yi imani da mi suka yi imani da Allah imani kuma bai cika sai mi sai da waɗannan rukunai guda shidda kina alladhina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi to an shafe shi in ka zo kana iya kaddara shi tunda wasu ayoyin sun faɗi shi to ga asarul mutarattiba ala wilayatillah yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana fitar da su daga duffai na shirka da duffai na sabon Allah na kaba'ira ila nuri zuwa ga hasken imani da haske na da'a wallazina kafaru su ko da suka kafirai awliya'uhum at-taghut waliyansu ne taghut kin nan wanda an kace a kafirce mishi kullu ma ubida min dunillah yukhrijunahum suna fitar da su minan nuri daga haske ila dhulumat zuwa ga duhu ko ba haka ba yawwa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ɗan wuta in fiya khalidun suna masu dauma a cikin ta Allah kai mu nasari a nan akwai wasu matsaloli masu yawa da ya kamata mu ɗan taɓa cikin wannan aya kalima ta alwaliyu fa'ilun ne daga waliya ne an gane ko eh to jam'in shi dama duk sune zaman to mu'talul akhir ne yana da shadda karshe jam'in shi ya zamantowa akan af'ila waliyun sai a ce auliya ko ba ka ba ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya sakhiyun askhiya taqiyun atqiya an gane ko to an ka ce Allah majibincin lamarin su jumla ce ismiya tufidu thubut ko ba ka nan bane wilaya ta Allah ba ta yankewa shi yasa sai kawo jumla ismiya sai ya kwadi yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga duhu zuwa ga haske an-nur sai kashi mufrad adh-dhulumat sai kami jam'i sai malamai sun kace saboda shi tauhidi ko ba karan bane musulunci abu guda ne amma bata yawa gare ta shi yasa suke cewa suna kawo da hadisi al-kufru millatun wahida ba hadisi bane Eh, ina fata ana fahimta ta Eh, iya bincike na dai bai tabbata hadisi ba saboda hanyoyin batayawa gare su wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ina fata mun fahimci sannan kuma haske guda idan ya zo da shi na yubaddidu zalam duk duhun da annan yana watsi yana wace shi ina fata ana fahimta ta shi yasa sai kawo an-nur duk in ka diba cikin alqur'ani nur gud- mufradi ke kawo shi dan guda ne amma duk yafi karfin bata ina fata ana fahimta ta sannan nan nur ke na haske hissi ake nuhi eh, ma'anawi ake nufi eh, ba ba ba hissi ba don kafirai yanzu a duniya da muke ciki sun himu haske hissi eh, america yanzu hasken da gare ta eh, kasashen musulmai ba ta- ba su da shi to ba irin wannan haske ake nufi ba kuma yukhrijuhum sai an ka kawo fi'ili mudari'i yufidu tajaddud takrar ko da yaushe Allah yana fitar da su والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أنقالكو شاسا سيكاش في إلي مضاري والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أنا ستي الذين كفروا الذين آمنوا الذين كفروا تو الذين كفروا سيكا كاو قدا كان إيكا الذين كفروا بالله an gane ko ko kuma da waɗancan abubuwa guda shidda to duk wanda dai ka kawo a takaicin takaitawa da wanda da ka kafirce ba Allah sauran ma ka kafirce musu amma ba sai mun bata lokaci ba kan wannan awliya uhum taghut waliyansu saboda majibantan lamarin su ba gudana ba sai ka su awliya uhum at-taghut kullu ma ubida min dunillah an gane ko to anan me yasa kawo allazina amanu suna na masu imani sai kawo shi jumla ismiya eh, eh, ya kawo shi da sila an gane ko domin sila kamar yadda ibn ashir ke cewa wajhu bina il khabar abin da yasa an ka gina labari kenan tufidu ta'lif Allahu waliyul ladina amanu limadha yatawallahum Allah liimanihim نعم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت لماذا كانوا أولياء آه، أولياء لماذا كانوا أولياء الطاغوت لكفرهم مشعر للتعليل بالتعليل نعم تو نا أكون إشكالي سيانك يخرجونهم من النور إلى الظلمات سنة فتر دسولة تكين حسكي su kai su zuwa ga duhu to su kafirai a ramma su da a cikin duhu to kuma wani haske suke cikin shi balle har a abin nan fitar da su a fitar da su daga cikin shi na'am ka gana akwai magana gaskiya ne wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa abin da ake nuhi duhun da suke ciki in an kwatanta shi da duhun da aka ƙara kai su sai zama to kamar matsayin haske na na'am saboda in kana duhu na ɗai zulumatun ba'dha fawqa ba'd in ka ƙara kuma sai ka ƙara yin duhu to yanzu an ka hankalta ma wanga din sai a ce to wancan ma yana da sauki na'am waɗansu daga cikin malamai suka tafi ce a'a muqabala ce tunda an ce yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sai an kai muqabala walladhina kafaru awliyahum taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati sai an kai muqabala da mushakala ina fata an fince ni na'am Eh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna ta karta A hali ko karba haƙƙinka ai ba a ce mai mummuna gaskiya Eh, ne lil musha- lil mushakala na'am na'am amma wasu malamai suka ce a'a su kafirai suna cikin haske hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Abu Hurairah cikin sahih al-Bukhari da Muslim an gane ko na'am kullu mauludin yuladu ala al-fitra na'am to wannan fitra kin ai haske ta gaskiya ne ina fata an fahimci ni Na'am.
to shine hasken da suka kasance na'am to inni khalaqtu ibadi hunafa fashtalatuhum ash-shayatin Mm.
kamar da zo cikin abin nan to kenan kaga eh, eh, suna cikin haske ne sai sun ka fitar da su daga cikin wannan hasken suka sa su cikin duhun kafirci ina fata an fahimci ni na'am to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta karkashin wannan ayar a gurguje eh, wallahu ta'ala alam sai Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi na'am maddu lazim ko Mm.
idan harafin madda kamar alif da wawun da ya'un ya hadu da harafi mai shadda Mm.
shi da ke da maddu lazim sittu harakat na'am
alam tara shin baka gani ba Mm.
ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani yoko tunda zamanin annabi Ibrahim na an kai wanga abu na'am nan ru'ya qalbiyya ce Mm.
ina fata an fahimci na'am idan an taba baka labarin to ana son kai mamakin abin ne ta'ajjub ne in kuma baka taba sani ba kina ana son ka san labarin to alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk shin baka yi kallo ba ga wanda yayi jayayya ko ko baka da masaniya Mm.
ga wanda yayi jayayya ko kai dubi zuwa ga kissa wanda yayi jayayya da annabi ibrahim an atahu Allahu al-mulk don dai Allah ya bashi mulki ai li an atahu Allahu al-mulk shi yasa masu yi makaran gaskiya karan tsaye galibi da masu mulki da masu kuɗi ko ba haka ba na'am da masu ilimi na duniya da kuma masu ilimin addini waɗanda suke yaren waɗan gani malami yaron mai mulki da malami yaron mai kuɗi da malami mai son jama'a ta bi shi an gane ko ba addini yake son a gane ba galibi waɗanda makiyan malamai ne waɗanda suke son a gane gaskiya a nan aran ma me munasabar wannan ayar da kissa annabi ibrahim ina fata ana fahimta ta na'am to sai malamai suka tattauna eh, a kanta ilmul munasabat an gane ko na'am
wasu sun tafi cewa an kawo kissa wannan mutumin ne wanda tsagutu ne an gane ko tunda ya yi iddi'a'in rububiyya ya ce ana uhyi wa umit na'am sai aka kawo misali Mm.
kenan nan ana son a buga misalin waɗanda suka yi imani Allah ya jibinci lamarinsu Mm.
to kina annabi ibrahim tunda an ce allahu waliyul ladina amanu ga misalin waɗanda allah ya jibinci lamarin su cikin masu imani kissar kenan Mm.
ina fata ana fahimta ta na'am yawwa shi yasa allah ya kawo eh, wannan kissa na'am
eh, ibnu ashur shi yana ganin a'a wannan kamar kissa ce wadda an ka kawo ta littamfil don buga misali kamar kuwa ce ta istidlal na farko dai ma'ana dalili ne na nuna Allah subhanahu wata'ala shine ke jibintar lamarin masu imani sannan kuma ana son a buga misali ne da irin yadda mutanen makka suka kafirce ma da'awa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa eh, cikin eh, mas'aloli na mutuwa da tayarwa ba su yarda da shi ba ga kuma misalai Allah subhanahu ta'ala ya buga musu ina fata mu cin da a buga musu misali da waɗansu abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya bari na rayar da waɗansu daga cikin waɗanda suka mutu kenan sai zamanto ko quwwatul istidlal ko at-tamthil ko ko bayanin istidlali akan eh, wilaya ta Allah da take kasancewa ina fata an fahimci to waɗannan kissoshin guda uku da za su zo za su yi bayani ne kan wannan an gane ko نعم to idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit lokacin da ibrahim ya ce ubangiji na kaga ya ce rabbi نعم al khaliq al malik al mudabbir alladhi yuhyi wa yumit نعم shine wanda yake rayawa kuma yake kashewa ko ba haka ba نعم qala ana uhyi wa umit an gane ko Na'am.
yace ni ma ina rayawa ni ma ina kashewa idan muka duba imamu nafi' da imamu abu ja'far sun karanta qala ana uhyi dama duk inda kalma ta ana ta zo bayan ta akwai alhamza sai a fitar da shi qala ana uhyi wa umit نعم ina fata sauran qura sun karanta ana uhyi wa umit to yace shi ma shi na rayuwa yana kashewa نعم kaga yace rabbi allazi نعم yuhyi Mm.
bai ce rabbi yuhyi ba نعم ya kawo allazi li yufid al-hasr نعم ubangiji na shi kadai ne wannan allazi ba maza ta sa aka kawo ta ba No.
domin a larabci ana cewa rabbi yuhyi wa yumit amma yace rabbi allazi Mm.
ubangiji na shi kadai ne wanda yuhyi yake rayawa yumit yake kashewa نعم mun gane wannan Mm.
shi yasa in ka gani cikin alkur'ani tana zakkowa ina fata an fahimce ni za ka gani eh, Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha ai ina cewa Allahu rafa'a as-samawat an sai ce Allahu allazi rafa'a as-samawat shi kadai na نعم ina fata an fahimce ni Mm.
wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma Mm.
ai ina iya cewa wa huwa ja'ala lakum an-nujum ja'ala lakum an-nujum an sai ce wa huwa allazi shi kadai ne wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an نعم tufidu al-hasr to kaga wannan sai ya nuna eh, abin nan an- an ibrahim ya kawo damirul abin nan al- ismul mawsul yufid al-hasr yuhyi wa yumit yake rayawa yake kashewa bai ce yake rayar da mutum ba a'a duk abin da ake rayarwa hasful maf'ul yufid al-umum illa ma dalla dalilun ala takhsisihi Allah shi yake rayar da duk mai rayuwa shi ke kashe duk mai kashewa an gane ko نعم kuma sai ka jumla ismiya rabbi kaga suna ne yuhyi sai ka fi'ili don a nuna maka abin yau da gobe abubuwa ne waɗanda suna maimaituwa نعم
to shi ko wancan sarkin girbitu sai ce ana uhyi wa umit ya ce ni ba ina rayuwa ina kashewa ina fata an fahimci ni.
نعم
an gane ko ni ma ina rayuwa ina kashewa to kaga shi sai ma ya kawo ana shi ma jumla ce ismiya uhyi ina rayawa umitu kaga fi'ili mudari yufidu tajaddud takrar نعم kaga sharmi an gane ko kuma yayi hasful maf'ul kamar dai shi na irayar da komai shi kashe komai to nan qur'ani bai hudu yadda an kai ba amma kamar qur'ani ya nuna ya kawo wata shubha wadda ta sa annabi ibrahim yayi intiqali an gane ko yayi intiqali abinda ake nufi da intiqal tashi daga wata hujja zuwa kafa wata hujja in muka duba cikin athar za ka ga ana kawo wasu kissoshi sunan sarkin na maruzu an gane ko na maruzu ne da ina ganin zalun su ko mutane suna ce na maruzu babu dai wani nassi da ya inganta wanda duk sani wanda ya tabbatar sunan shi na maruzu sannan kuma em, game da abin da ya shafi wace shubha ce ya kawo suka ce ya kawo 'yan kaso ne guda biyu an gane ko نعم
duka an yi musu hukuncin kisa sai ce to a kashe wannan a saki wannan نعم kenan kaga wannan ya nuna eh a kashe guda rayu guda shi ko ba ba ba rayar da shi na ba a barin shi na yi a raye نعم tunda Allah na rayar da shi نعم an gane ko نعم to kuma dama izza shi son shi nuna da sai a kamo mutum biyu duka sun yi laifi kai wannan mi kai laifin da ya ya dace a ke- a kashe shi tunda waɗancan duka kowane laifin da ya ana cewa ya dace a kashe shi ne sai ya saki guda ka ba kuma a da kamata na yayi wanda ya yi laihin a kashe shi an gane ko sai ya sake shi wanda ya yi laihin da ba a kisan shi sai ya kashe shi na'am don ya nuna cewa ko a shari'ar duniya wanda ya cancanta a kashe din ba a kashe shi ba na'am
mun gane ko to waɗannan maganganu dai babu dalili akan su karara Mm.
a iya bincike na na'am
mutum yana koma cikin tafsir na ibn jarir tabari amma ya samu taba'a muhaqqaqa ko الدر المنثور في التفسير بالمأثور من إمام السيوطي طبعا تدار الهجرة محققة وبهكذا na'am وكما موسوعة التفسير بالمأثور تولى النخبة من العلماء المهم لي أقول وجه وقال إبراهيم سيان إبراهيم يتشي إبراهيم Mm.
أكوي قراءة إبراهام Mm.
ibnu amir da yake waɗanda suka yi riwaya ga ibnu amir akwai hisham da abdullahi ibn zakwan to shi abdullahi ibn zakwan shi na da ibrahim shi na ibrahim na'am amma hisham shi na karanta in an kace bi khulufin ma'ana shi na karantawa da sabani kenan da fuska biyu amma shi wancan eh, hisham yana karanta na da fuska daya na'am almuhimmu qala ibrahim fa inna allaha yati bi shamsi min al-mashriq
Mm.
annabi ibrahim ya ce allah yana zuwa da rana tana fitowa daga mashriq Mm.
gabas fa'ati biha ta faɗi yamma kenan fa'ati biha min al-maghrib kai kuka fito da rana ta yamma ta faɗi gabas Mm.
kaga shikenan gaskiya ne
to nan ba dan annabi ibrahima ya yadda da ana uhiyo umitu ba shi yasa yi intiqali saboda ya ga mutumin gigitacci ne so ya bashi wahala Mm.
shi yasa wani lokacin in kaga akwai wani kiwa at-taslimul jadali in kaga mutum zai baka bata maka lokaci a wata abun ga saboda yana gani akwai wata shubha na'am sai ka tashi daga nan kawai sai ka ji eh, abin nan na'am to shi yasa tattaunawa tsakanin kafirai da musulmai in za a bi ka'idodi da sharuɗa akwai ta na'am Eh, ba a cewa babu hiwar akwai hiwar akwai dawabitul hiwar amma abinda ba a yarda ba shi a ce a mu yarda da addinin su ko ku mai taqarubul adiyan ko ittihadul adiyan amma tattaunawa ga annabi Ibrahim ya tattauna da kafiri manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da kafirai duk annabawa sun tattauna da kafirai ina fata ana fahimta ta na'am to shikenan qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha yati bish-shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar Mm.
ina fata an fahimce ni na'am kaga buhitar ladhi kafar sai aka kidimar da aka rudar da Mm.
wanda wato ko aka rikitar da Mm.
wanda ya kafirta me yasa aka ce alladhi kafar saboda ba kafiri ne dalilin rik- rikicewa shi saboda dama ba- ba musulmi bane na'am ina fata an fahimce ni. to wannan fi'ili na buhita eh, ina yana ga cikin eh, al-musallasatul lughawiyya eh, ina ganin ana cewa bahata bahita bahuta musallasul lughawi muttahidul ma'ana na'am an gane ko akwai musallasul lughawi mukhtaliful ma'ana ba za mu iya tsaya sai mun tattauna kan su ba kwarai da gaske tunda suna da yawa wanga dai wanda ma'anar ne ba ta canzawa duka ma'anar su daya bahita bahata da kuma bahuta na'am an gane ko Mm.
to sai Allah ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin na'am Allah baya shirye da mutane wanda suke azzalumai ina fata an fahimce ni na'am a cikin suratul baqara akwai wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin can gaba mai hada alqur'ani sai shiriki nan adh-dhalimin shine na farko al-kafirin can shine gaba na'am wajen ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين جن نعم.
كافرين أنا نعم أرم يا القرآن نعم جزاك الله خير آمين وإياكم سي الله سبحانه وتعالى تي أو كالذي مر على قرية Mm.
والله لا يهدي القوم الظالمين عفوا الله بارك لكم تاني الظالمين na'am na kuma ga shi waɗansu mutane sai su tuba kuma Allah sai ya karɓi tubansu Mm.
ko da mun ce azzulmu ashirki ake nufi shi da ababban zalunci ai kuma su rika kuma sai su tuba kuma Allah ya karɓi tubansu bal ma shi da kanshi yake kiran su su zo su tuba qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim na'am
mun gane wannan da kyau na'am to yanzu ya zamu yi da wannan to wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin na ana nufin waɗanda ya san cewa ba za su musulunta ba an gane ko Allah ba zai shiryar da su ba na'am ko kuma Allahu la yahdi alqawm adh-dhalimin ma damu ala zulmihim fa idza taraku adh-dhulma ah, wa naza'u anhu bi rahmatillah sai Allah ya shirye da su mun gano ne ko na'am sai Allah ce au kallazi marra ala qaryatin au wagga kana iya daukar ta matsayin wawun wa kallazi marra kenan sai zaman to misali ne ake bayarwa na'am ina fata an fice shi yasa an kace can wancan kissa kamar misali ne Allah yake bugawa na yake ke jibintar lamarin masu imani ko ko misali ne Allah yake eh, bayarwa na eh, abin nan eh, eh, hujja ta rayarwa da kashewa tunda annabi Ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumit shi yasa na farko annabi Ibrahima ya kafa hujja ina fata an fahimci ni na'am kissa ta biyu sai Allah ka kissa wanda ya istib'ad na ihya kissa ta uku ta annabi Ibrahim wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta wanda shi ko eh, sa'alat eh, abin nan sa'ala takrim Allah iyahu bi ira'ihi bi ira'ihi al-ihya wal imata an gane ko na'am au kalladhi marra ala qarya Mm, kenan wa kalladhi marra ala qarya au tana idha kuma ma'ana al-waw na'am ko kuma au a'a littanwi'i ga wancan misalin kuma in kana so ga wannan misalin in kana so in kaga za ba ka dauki wannan in kaga za ba ka dauki wannan na'am
mun gane wannan ko na'am kalladhi marra ala qarya kamar wanda ya shudi akan wata alqarya sun ka ce uzairu ake uzairu ake nufi to shi dai alladhi marra ala qarya Allah ya ci Mm, tunda kaga Allah bai kaso cikin alqur'ani ba ba dole bane sai ka je cikin isra'iliya ka je ka samu sunan shi mm, shi yasa eh, in ka diba cikin al-isra'iliyat na eh, al-zahabi hussein al-zahabi eh, doktor ne mu'asir ba wancan zahabi ba ɗalibin shekul islam ibn taymiya na'am an gane ko Mm, eh, da kuma mahmud hussein al-zahabi da kuma abu shuhba sun yi dirasa akan asbabun nuzul akan al-isra'iliyat da ka'idodin da ake bi wajen mu'amala da su tasirin wa tatbiqan in mutum ya samu dan littafan guda biyu ya rike kuma duk inda suka kawo kissoshin sai ya rubuta alama da pencil kaga in shi na tafsiri kawai safha kaza sun kawo bayani kaza sai ya dauka ya bayani na'am ko ya ikhtisarin mas'ala din na'am almuhimmu au kallazi marra ala qarya ko ko wanda ya shude akan alqarya ko ko wanga ƙarin dalili ne na rabbi alladhi yuhyi wa yumit dalili na biyu ko kuma kissa ce da take nuna Allah yana rayarwa yana yana kashewa Mm, an gane ko na'am yawwa duk dai abin yana da alaka da rayarwa da kashewa au kallazi marra ala qarya ko ko mutumin da ya shude akan alqarya wa hiya khawiyatun ala urushiha ta rushe an gane ko ta faɗi akan rufin ta kenan ta rushe na'am
wannan alƙaryar zaga a yi ƙoƙari an ce gari kaza na kowane abu tunda dai Allah ce ƙaryatin gashi na kira ne ba a san kowane gari bane kuma al'ibra da abin da a cikin ta na wa'azi ba dole ba sai an san kowane gari ne kuma sai an san ko Uzairu na wai har ya tsuha bayan shekara ɗari ya to iske ɗaya tai hatta tsuha ya ce shi na Uzairu ta ce a'a Uzairu tun da ya hita ba a gane shi ba in kuma kai Uzairu na kana da wata alama wadda ake gane ka da ita in yayi addu'a Allah shi na amsa to yanzu kai addu'a Allah shi mai shi ne yarinya sai yayi addu'a Allah mai shi ta yarinya na'am ba ba haka ba na'am eh, shi ya zamana eh, ya maishe ta yarinya eh, shekara ko goma sha nawa na shi ko ya tsaya da shekarun da yake ina fata ana fahimta na Na'am.
kaga wannan duk hayaniya ta soki buru suna gaskiya ne
an gane ko na'am aukan ladhi marra ala qarya ko misalin wanda ya shuɗe akan wata alƙarya Mm, wa hiya khawiyatun ala urushiha ta rushe akan gininta mm, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha shi istab'ada mm, an gane ko mm, wasu kuma sun ce a'a wato ta'ajjabani mm, ma'ana ya yi ta'ajjubi eh yan an ce ta'ajjubi ya yi mamaki na'am ƙarshen kisa za mu zo bayani kan wani na'am
qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha yace ya Allah zai rayar da wannan bayan ta mutu bonsoir to qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha Mm, sai ce ya za a yi Allah shi rayar da wannan hadhihi wannan garin nan wato nan al-ishara lil hadir mm, shi a wajen shi gaban shi take mm, amma mu a wajen mu lil hadir fi dhihn domin yanzu garin ba mu san shi ba gaskiya ne hadhihi ai hadhihi alqarya ba'da mautiha bayan ta mutu amma yana nufin mutanenta Mm, an gane ko na'am
to shikenan da ya faɗi wannan magana idan muka ɗauki cewa istab'ada ya nisantar da wannan kenan yana nufin ya za a yi Allah shi rayar da wannan gari na'am idan kuma muka ce ta'ajjaba to anna lit ta'ajjub ne nan.
Mm, yana mamaki mamaki, na'am to ana nan fa amatahu Allah alfa'u tufidu al-atf ma at-taqib kai sai sai Allah kashe shi babu lokaci mai yawa na'am amatahu Allah Mm, mi'ata amin shekara ɗari na'am thumma ba'atha sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da shi na'am qala kam labista nan Mm.
qala suka ce mala'iki ne musu magana na'am an gane ko Mm,
kam labista mm, kamar eh, shekarunka nawa anan na'am ma'ana lokacin ka tsawon lokaci nawa ka yi a wannan wurin na'am kala ya ce to labistu na dai dan zauna yauman yini guda au ba'da yawm ko ko sashen yini na'am an gane ko Mm, kala sai ya ce da shi bal labista mi'ata ami mm, shekara ka ɗari wanga wuri Ja.
an gane ko to Na'am.
kaga yanzu mutumin daga batun ini guda an ka ciya shekara ɗari kaga lamari ya ɓaci ja, fanzur ila ta'amika sharar.
wa sharabika lam yatasanna na'am ka kalli ta'amika Mm, ila ta'amika mm, abincinka wanda ka ke ci mm, wa sharabika da abin shanka mm, lam yatasanna mm, to nan akwai qira'at daban-daban na'am.
akwai lam yatasanna qurra dukkan su idan za su tsaya ha'un suke karantawa da shi Mm, lam yatasanna amma akwai waɗansu qurra su idan za su wuce to ba su kawo ha'un na'am.
kamar yanzu qira'a ta wato hamza da khalaf da kisa'i da yaqub na'am.
su in za su wuce za su karanta lam yatasanna Mm, wanzur ba su kawo hawan na'am.
amma in ka dibi wadancan qurra ko da za su wuce hawan in za su kawo ta na'am.
mun gane wannan Mm, to madalla to yanzu ya zamu yi da wannan qira'a da ta karanta lam yatasanna mm, ta wuce kenan babu matsala mm, an gane ko na'am.
domin nunun ɗin ta zamanto lam yatasanna nunun kin tana matsayin wato wawun ce domin asalin sana wawun ne Mm, shi yasa jam'in ta ake cewa sanawat na'am.
an gane ko Mm,
to sai wawun ɗin nan wani lokaci tana niyaba an gane ko mm, zuwa ga wato alif mm,
kina an shafe kawai an shafe wawun ne an kawo nunin matsayinta mm, lam yatasanna bai canza ba to tunda tasanna babu eh, ha'un dama cikin fi'ilin babu ha'un asli ita ha'un wagga matsayin ha'u sakt take mm, kina a qurra din sun karanta lam yatasanna shikenan an yi ma fi'ilin jazma an gane ko na'am.
eh, aka yi tahrikin wato nunul mushaddada Na'am.
da wasali fatha wanda wasu hunci ma ana iya kawo damma ana iya kawo kasra duk dai wanda an kai mishi inda ya lamtar gabatar inda mai shadda na karshe babu matsala Na'am.
an gane ko sauran kuma sun karanta lam yatasanna
Mm, ina fata an fahimci ni na'am.
a lokacin da za su tsaya da lokacin da za su wuce tunda su waɗancan in za a tsaya na suke kawo hawan Mm, to yanzu ya zamu yi da waɗanda sun ka kawo lam yatasanna mm,
to su ne malamai suka yi bayani akan waɗannan ƙira'a cikin sun ka ce waɗanda sun karanta lamiyata sanna asalin alha'u ha'u sakta ce amma sai an kai ijra'u al wasl ijra'u al waqfi majra al wasl ma'ana ba a hankalta ma tunda in za a tsaya da sukuni ake tsayawa an gane ko Mm.
ha'u sakta din sai an kai mata mu'amala kamar lokacin da za a tsaya cikin larabci ana yin irin wannan mm, mun gane wannan ko Na'am.
yawwa to idan muka zo kuma sai aka yi sabani kan asalin kalima ta sana din tunda in asalin kalima ta sana da wawun ne to shi harful illa ai an shahi shi mm, kamar tazannana ne ka sana cewa tazannana da larabci sai a ce tazanna na'am.
kaga nunin cin waccan ta koma mi ta koma alif Na'am.
an gane ko Mm, kenan sai zamanto tasannawa ne amma sai an kama da tunu ya zan tasannana na'am. Mm, in muka ɗauki wanda suka ce asalinta wawun ne kenan kaga wawun kin an shahita ya ul mahdhuf wawun mahdhufatun na na'am.
sana sa- sana watun na sai an ka shafe wawun sai an ka kata un ta zaman to iwad anil eh, wawil mahdhufa Na'am.
amma in muka ɗauki cewa a'a wasu larabawa su sana a wajen su da ha'un ce asalin ha'un ma'ana asliya ce ina fata an finci Na'am.
shi yasa su suke cewa in an sun ka tashi tasghirin sana sai su ce mata sunaiha an gane ko jam'in sana sai su ce sanahat waɗancan kuma wanda larabawa waɗanda suke ɗaukar tawawun ne asilinta sai su ce sunayya asalin shi sunaywa ne to da ya'un da wawun sun kaɗu sai ka ce sunayya sai a ce sanawat jam'in ta kaga wawun ɗin ta dawo ina fata an fahimce ni to kaga su waɗanda sun ka ɗauke shi akan ha'un ne to kenan sai ta zama to ha'un harafi ne na asali kenan lam ya tasanna nan ba wai ha'u sakta bace ha'un ce asliya ina fata ana fahimta ta lam ya tasanna bai canza ba to anan malamai sun tattauna menene asalin wagga kalima din mafi yawanci sun ta cewa daga sana ne kenan lam ya tasanna bai canza ba lam ya taghayyar ma'a mururu sinin alaihi tare da cewa shekaru sun bi sun shuɗe a kan shi wasu suka ta cewa a'a shi wannan lam ya tasanna ba daga sana ba ne daga masnun ne shine abin da ya yi wari قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون to wannan kuma sun kawo shi kenan lam ya tasanna ai lam ya taghayyar to duk da yake sun kawo shi sai dai wannan eh, yana da rauni ta fuskar eh, eh, masnun daga wato eh, tasannana ne ina fata an fahimci ni ta sannana to duk da yake yana iya ɗaukar lamya ta taghayyar bai canza ba amma dai a'a an san abin da shekaru suka yi yawa a kansa dole na ya ce ya canza eh kinan nan shi su in za a fasara su a wajen sai a ce lamya ta sanna kinan bai yi wari ba ina fata ana fahimta ta No.
yawwa akwai da sun ka ce a'a shi wannan fi'ili lamya ta sanna daga wato asina ne shine abin da yake ya canza ya yi wari ina fata mace da kenan bai yi wari ba kamar yadda ya ce fiya an haru mai ma'in ghairi asin to wannan malamai suka ce akwai kuskuri don akwai alhamza inda daga asina ne ya kamata ya ce eh, eh, alhamza ta bayyana Mm, lam ya ta'assan kenan ya kamata a ce an gane ko wasu kuma suka ce a'a lam ya tasanna daga asna yusni ne laraba suna cewa asna yusni kenan marra alaihi sini sai malamai suka ce wannan akwai kuskure ciki domin ya ce lam ya tasanna kace daga asna yusni ne shekaru sun shudi a gare shi to ai zai kuma shekaru ba su shudi akan shi ba haka ya saba ma asalin eh, abinda alkur'ani yake son ya ce to almuhimmu dai lam ya tasanna wanzur ila ta'amika wa sharabika lam ya tasanna ya kamata ya ce lam ya tasanna ha tunda abu biyu ne to an hankalta ba duk matsayin abinci suke ko ko an yi kiyasin ɗai akan ɗaya ina ba ta amfinci ne wa idh qultum ya- ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid ko ba ka nan bane ta'amin wahid kuma alhali ko ba abinci guda Allah wa wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa ina ba ta amfinci ne to kuma ya ce musu ta'amin wahid saboda dukkan su ana dandana su ne shi yasa an ka hankalta ma wannan kakka ce bai hadi abubuwa guda biyu ba sai ce to wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas kuma ka kalli himarika jakinka an gane ko No.
to kuma mun yi haka wali naj'alaka ayatan linnas No.
kenan ko ka ce akwai illa mahdhufa qablahu ko ba'dahu irin wannan cikin alqur'ani yana da yawa tunda yace wanzur ila himarika sai ce wali naj'alaka ayatan linnas to li naj'alaka ayatan linnas yana da alaka da mi wasu sai su kaddara abu gaba wasu su kaddara abu baya illa qabla ko ba'du ba sai ko an fahimta ba kenan wali naj'alaka ayatan linnas fa'alna zalika an gane ko koko ahyainahu wa fa'alna bihi ma fa'alna linaj'al wa- wa- wa- ahyainaka wa fa'alna bika ma fa'alna linaj'alaka ayatan linnas yawato li- li- li- lita'tabira wa linaj'alaka ayatan linnas dole sai da haka aramma to dan mu sai ka zamanto aya ga mutane Eh, wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idha'a na aya ana nufin aya wadda take ta daban ba wai ana nufin ba duk halittun Allah aya ne ai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu annahu ala annahu alwahidu ko ba haka nan bane duk halitta Allah tana nuna ai ai- ai- aya ne Mm.
halitta mu ma ai aya ce na'am an gane ko Mm.
Eh, Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun na'am na fata ana fahimta ta Mm.
Mm. To, sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, wanzur ila himarika wale ja'alika ayatul nas wanzur ila al'izami, ka kalli al'izam kasusuwa, jam'i na al'azmu, Mm.
kaifa nunshizuha ko kuma kaifa nunshiruha. Akwai ƙira'o'i mutawatira, akwai ƙira'o'i shazza a ƙarƙashin wannan aya.
na'am
To, in an ka ce kaifa nunshizuha da zayun, Imam uh, Ibn Amir da Imam Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf su sun ka karanta nunshizuha daga anshaza yunshizu inshazan.
na'am Amma akwai ƙira'a ruba'i ne, ƙira'a shaza kaifa nanshuzuha. To tunda an yi ma mu- mudari'i fatha ya nuna kenan sulafi ne, Mm.
nanshuzuha.
na'am
sai da kira ce shadda na shaza yanshuzu ta dullu ala irtifa na'am akwai kira'a kaifa nunshiruha wanda nunshiruha an yi manunun damma ko ba ka dan bane to kuma da ra'un ne wanda kuma ita ko kira'a ita ma mutawatira ce sauran qurra su suka karanta da ita wanda ba mu kawo ba Mm.
amma kuma akwai kira'a kaifa nanshuruha an yi manunun fatha sai da kira'a ce shadda na'am akwai kira'a ma wata shadda kaifa nunshi'uha Mm.
yadda za mu rayar da su na'am to mu dawo zuwa ga wannan kira'in nunshizuha da nunshiruha Mm.
in an karɓi kira'a ta nunshizuha daga nashaza yunshizu ai anshaza yunshizu duk suna nufin tayarwa asalin annushizu shine alirtifa kenan wato kaifa eh, wato eh, narfa'u al'izam an gani ko kaifa nuharriku al'izam wa narfa'u ba'daha ila ba'd na'am yani Allah zai wato tayar da kasusu annushizu shine wato tashi Mm.
ma'ana Allah zai zai daukakar da su shi yasa idan mace ta fandari ake kiranta ta yi nushuzi an gane ko wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan kaga mijinta ya samu taraffu akanta Mm.
saboda ta fara tsuha ko kuma da bukata zuwa gare ta na'am shi yasa kuma Allah ce wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron fandari wasu da bijire wasu Mm.
an gane ko na'am kalma ta nushuz kenan kinan da nashaza da qira'a shadda da mutawatira ta nashaza da anshaza duk dai suna nufin daukakarwa na'am amma kira a kai fatanun shiruha ya za mu rayar da su an shara yun shiru ko ba karan bane yana nufin rayarwa na'am to amma ta sulati na shara Mm.
shadda ce kaifa nan shuruha na'am to ita shadda ce sai da wasu malamai suka ce da ma'anarta da an shara da nasar don ma'anar su daya wasu kuma suka ce a'a kalima ta na shara ba ɗaya suke ta an shara ba saboda na shara tana nufin wato abin nan eh, basata kamar ya yada abu Mm.
kina Allah ya bubbude su li ihya'iha don saboda Allah subhanahu wataala ya rayar da su na'am mun ji wannan Mm.
kaifa nushuruha thumma naksuha lahma sannan mu tufatar da su da nama kamar yadda halittar dan adam take da za a kasusuwa sannan a hada da nama na'am ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر كذا فكسونا العظام لحما نعم duk da yake imam eh, ibn amir da shu'ba suna karantawa azman an gane ko na'am kaifa nunshiruha kaifa nunshiruha thumma naksuha lahma sannan su fatar da su nama falamma tabayyana lahu Mm.
lokacin da ya bayyana gare shi Mm.
jakin nashi gashi ya haɗu Mm.
qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir yace na Allahu san da akbar.
Allah mai iko ne akan komai Allahu akbar.
ko kuma qala lam hamza da kisa'i sun karanta qala a'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir na'am kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai. To ya za mu yi taujihin waɗannan ƙira'at? Ƙala alam ya ce ka sani, Mm.
ƙala alam ya ce na sani.
Allahu Kenan mala'iki ya umarce shi sai ko sai faɗa shi ne taujihin da za ka yi taujihul ƙira'at.
akbar.
kenan.
Na'am.
Ina fata an fahimta.
na'am To, bayan wannan eh, shi yasa waɗansu sun ka ce mutumin asalin shi ba musulmi bane daga bayan musulunta. Tunda ya ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha istab'ada.
Mm.
wasu ka ce a'a musulmi ne domin da ya ce annayu yi hadin labu ya ta'ajjab ne yana mamaki sai Allah ya nuna mishi shi yasa zaka ce malaman tafsiri sun yi sabani akan kasancewa wanda mutum musulmi ne kuma musulmi bane na'am shi yasa ma kaga wadda ku cewa uzairu na in uzairu na ai ba za a yi mazancin musulunta sa ba gaskiya ne ina fata ana fahimta ta Mm.
sai da yake babu nasi amma dai wannan sabani akwai shi na'am in ka diba imamu sa'adi a cikin tafsirinsa shi ya rinjayar da cewa mutumin ba musulmi na ba daga bayan musulunta eh, cikin tafsirinsa tafsirul kalimur rahman fi tafsiri kalami al-mannan na'am in kuma ka diba cikin tafsirin ibnu jarir tabari zaka dai akwai wannan magana mafi yawancin tafsirai dai in ka zo zaka akwai khilaf tsakanin malamai amma dai tunda ya ce alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir magana ta kare ko da ba musulmi da yi a karshe dai ya dai musulunta na'am
to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa idh qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi al mauta lokacin da annabi ibrahima ya ce Allah ka nuna mini yadda ka kira da matacce to in ka diba wannan yana da alaka ne da rayar da matacce tun daga ana uhyi wa umitu Mm.
فأماته الله مئة عام ثم بعث نعم.
sannan kuma rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta na'am shi yasa kenan wagga ayar tana iya zamantowa misali ne daga cikin misalan da Allah ya basuwa kan gaskatar da Annabi Ibrahim da yace rabbi alladhi yuhyi wa yumiit na'am ina fata ana fahimta ta Mm.
koko wannan yana nuna eh, misali wilaya ta Allah yadda Allah yake tawalli waɗanda suka yi imani sai ya jibinci lamarin su ya jibinci lamarin Annabi Ibrahim ya jibinci lamarin wannan mutumin wanda yace annabi hadhihi Allah ba'da mautiha Allah ya nuna mai Mm.
ya jibinci lamarin Annabi Ibrahim da ya nemi Allah ya nuna mishi na'am tunda dama Annabi Ibrahim ya yi imani da haka ce rabbi alladhi yuhyi to sai tambayi ya gani an gane ko ya gani da idonsa na'am shi yasa ibnu ashur ya ce ya yi wannan dan yayi intikari daga alamul nazari ila alamul muayana Mm.
da shi tashi daga alamun nazari duniya ta kafa hujja zuwa ga duniya ta gani garin da garin na'am ina fata ana fahimta ta Mm.
to ko kuma ya to misali ne na uku kamar da wasu malamai suka ce ita ce munasaba misali ne ake ƙara bugawa su mun da mushrikan makka ba su yarda da cewa za a tayar da su ba Mm.
in sun mutu na'am an gane ko cikin jayayyar da suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an kamanta jayayyar da annabi Ibrahima eh, wancan mutumin yayi da annabi Ibrahima irin jayayyar da Qurayshawa suka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am na fata ana fahimta ta na'am
to yace rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna mai yadda zaka rayar da matacci
Mm.
mun gane ko na'am
nan wa iz qala ibrahim kenan uzkur Mm.
ka ambata a lokacin da Ibrahim ya ci tunda Allah galibi za ka iske uskur tana zakuwa tare da iz wani lokacin ko a shafe ko a kaddara waskuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard na'am to shikenan annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhyi al mauta Allah ka nuna me yadda kake rayar da matacci qala aw lam tu'min na'am Allah ya ce ba kai imani bane to kaga nan annabi Ibrahim ya tambayi yadda ake rayarwa ba yana cewa Allah kana iya rayar da matacci ba ba haka ne kaifa yace Mm.
bai ce bai ce rabbi hal tuhyi al mauta ba na'am a ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min da kake rayuwa ya da mutaci Mm.
qala aw lam tu'min Allah ce shin baka imani ba qala bala ce a tabbas na yi imani Mm.
dama in jawabi nafi ya gabaci tambaya to da bala ake amsawa na'am to amma wadansu malamai suka ce galibi ba ko da yaushe ba inda yace awalam tu'min yace na'am kiran bai yi imanin ba Mm.
ina fata an fince ne Na'am.
sai an ka ce wasu larabawa su ko da nafi ya gabata suna cewa na'am amma dai ga mu rike da qur'ani aran ba na'am
Kala aw lam tu'min yace baka yi imani ba kala bala yace Allah na yi imani tabbas na'am me yasa Allah tambaye shi ya bada amsa ba dan Allah bai san halin da yake ciki ba dan saboda kai mai saurare mai girbitu na'am gakka ta wata rana ka danganta shakka zuwa ga annabawa irin abin da ake nema gaskiya ne ina fata an fahimce ni na'am qala aw lam tu'min qala bala yace walakin li yatma'inna qalbi yace sai dai ina son zuciyata ta ƙara samun natsuwa Mm.
an gane ko na'am to Allah ce qala fa khudh arba'atan min at-tayr Allah ce ka riki tsuntsaye guda hudu sai kaga an kawo su an ce akwai zakara akwai dawisu akwai wane ne wannan arba'atan min at-tayr Allah dai ci in ba an samu nassi ingantacce ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to cikin Qur'ani babu inda an kawo sunayen su kaga wannan kawai do hayaniya ce gaskiya ne fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka na'am kuma na akwai qira'a fasirhunna ilayka na'am sannan akwai kira'a fa surrahunna kuma akwai kira'a fa sir fa eh, surrahunna Mm.
akwai fa sirrahunna akwai fa sarrahunna to wannan kira'a ce shadda Mm.
an gane ko na'am cikin larabawa akwai waɗanda idan harafi na da shadda suna iya masa fatha ko kasra ko damma harafi na farko sai sa su karanta fa sirrahunna ko fa sarrahunna ko fa surrahunna na'am an ka ce to wannan ya an ka ce sarra sarra shay'a ay jama'ahu kidan ka taro su izuwa gare ka wannan kira'a ce shadda na'am amma fasurhunna ilaika daga sara ne ya suru na'am
an gane ko fasirhunna ilaika daga sara ne ya siru na'am an gane ko Mm.
Eh, eh, eh, sara ya suru ko sara ya siru ba wancan sara ya siru na kasancewa ba na'am to sai malamai suka yi sabani shin waɗannan kira'o'in ma'anar su guda ko ko akwai bambanci Mm.
waɗansu malamai suka ce da sara ya suru Mm.
da sara ya siru da sadun duka ma'anar su ɗaya Mm.
shine ma'ana mushtarak ne Mm.
ana cewa sara yusiru da sara yusuru idza qata ash-shay'a wa idza amalahu kinan wasu malamai suka ce ka yayyanka su na'am ko ko a'a ka kusanto da su ka karkato su zuwa gare ka ka kalle su da kyau Mm.
ina fata an fahimci ni na'am kinan mushtarak ne ana iya cewa sara qata yasiru kuma ana iya cewa sara yasiru amala kuma ana cewa sara yasuru qata ana iya cewa sara yasuru amala shi yasa suka ce mushtarak duka ya ishtiraki na'am waɗansu daga cikin malamai suka ce "Mm-mm, ba haka nan bane Mm.
shi sara an gane ko na'am
yasuru shine mushtarak Mm.
ya an ce mushtarak kenan shi ke ɗaukan ma'ana ta qata'a ko amala na'am amma sara yasiru shi bai ɗaukan ma'ana ta komi sai qata'a Mm.
waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi sara yasiru Mm.
shine bi ma'ana qata'a amma sara yasuru shi kuma bi ma'ana amala na'am sun ka bambanta su maganganu ne na malamai na'am ina fata an fahimci ni Mm.
to almuhimmu dai duk in ka ɗauke su dai inda ta kai ta kawo da kira- kira'a waɗanga t- mutawatirai fasirhunna ko fasurhunna bal ma waɗansu malaman luga sun ka tafi cewa shi sara yasiru din nan a asalin shi daga maqlub ne sara kinna asalin shi sara ne na'am sara sara da sadun kenan alif kin nan da muke gani asalin ta da ba tsakiya take ba karshe take Mm.
sara shay abu da larabci ai qata'ahu anhu kama ana kai nisantar da kanka da gare shi Mm.
sai suka ce to sai aka dauko alif kin aka maido ta tsakiya sai zamanto sara kama ya isa ne da ayisa na'am Am- ina fata an fahimce ni na'am eh maqlubu kenan wannan magana ce ta malaman lugha ba dole bane sai an yi amfani da shi tun da ja asalin fi'ilin ana ganin akwai shi a larabci kin zancen maqlubu ne a sarf ba hujja bace na'am almuhimmu dai fa surhunna ilaika Mm.
ko baka dan bane na'am shi ne abinda mafiyancin qur'a sun karanta Mm.
fa sirhunna ilaika da imam hamza da imam khalaf na'am da imam abu ja'far da imam ruwais da yake ruwais shi rawi ne cikin qurra'ul ashara an gane ko na'am
rawi ne na Yaqub da wanda suka yi riwaya ga Yaqub akwai Rauh akwai Ruwais to shi eh, Ruwais na'am nan shi ya karanta daga cikin wanda sun karanta da kasra na'am an gane ko su sun karanta fasirhunna sauran sun karanta fasurhunna na'am almuhimmu fasurhunna ilaika ka karkato su zuwa gare ka ka yanka su kuma ka karkato su zuwa gare ka dan ka ƙara ganin su Mm.
thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a sannan ka sanya akan kowane eh, dutsi juz'an bayan ka yayyanka su ka rarraba sai ka sanya kowane juz'i akan abun ga Mm.
akan kowane dutse ka sanya wani wato bangare an gane ko No.
na abin da ka eh, ka kashe na na waɗannan tsuntsayen na'am
sun maja ala kulli jabalin min hunna juz'an sun mad'uhunna na'am sannan ka kira su ya tina ka za su zo maka sa'yan an gane ko suna masu gaugawa Allahu akbar.
ina fata an fahimce ni na'am yawwa Eh, me yasa ya kawo sa'yan bai kawo mastar bana ya atinaka Mm.
saboda sa'ai yana nufin zuwa ne amma cikin gaugawa Mm.
za su zo ma da gaugawa shi yasa ya amfani da mastar kin Mm.
amma da ya kai amfani da mastar na ata ai yana iya zo- su- za su zo mishi ne kawai ba a san sun zo da gaugawa ko ba su zo da gaugawa ba amma da ka sa yana nuna cewa cikin gaugawa za su zo na'am to in kai haka wa alam ka sani anna Allah azizun hakim Allah azizun mabuwayina Mm.
hakimun kuma Allah gwarina me yasa ya kawo aziz anan saboda mabuwayina rayar da matattu ba zai buwayi Allah ba Mm.
hakimun kuma Allah gwarina da Allah ya nuna maka wannan dan ya san ka cancanta ya nuna maka na'am kuma an ce hakim ba a ce cikin kaza ba komi kaga Allah ya cikin hikima ne na'am azizun babu abin da ya buwaye Allah Mm.
sannan kuma nan munasaba Mm.
a me yasa an ka kawo azizun an ka haɗa saboda azizun yana nuna buwaya akwai wanda adda buwaya bai da hikima akwai wanda adda hikima bai da buwaya to hikima Allah tare da buwaya take buwaya Allah tare da hikima take na'am mun gane wannan na'am to wannan aran ma a gurguje Mm.
eh, shine abin da eh, zan iya gabatarwa na bayani ƙarshen waɗannan ayoyin illa ina son in ɗan yi eh, raskwana akan waɗansu abubuwa kamar eh, zan watakila zan iya cewa kamar guda eh, biyu haka na'am eh, ko guda uku Mm.
domin cikin qur'ani zaka ga ana siffanta gabas da yamma kaga nan yace fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriq fa ati biha min al maghrib wani lokacin kuma sai a nuna mafitar rana ai ba guda bace biyu ne rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini na'am wani lokacin kuma sai a nuna suna da yawa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib na'am to ya zamu yi da wannan Mm.
kuma duk qur'ani ne Mm.
ina fata an fahimci ni to inda an ka ce mashriq wal maghrib Mm.
rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila walillahi al mashriq wal maghrib ko ba ka dan bane tuna an kalli ita gabas din guda ce inda take fitowa da inda take haduwa da an ka ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini Mm.
an hankalta ma gabas tana da dama da hagu yamma tana da dama da hagu na'am an gane ko na'am ko to kuma inda an ka ce rabbul mashariqi wal magharib ko ba ka dan bane na'am an hankalta ma yawan su cikin lokutan shekara domin muna da lokacin zafi muna da lokacin sanyi muna da lokacin eh, damana muna da lokacin kaka na'am to waɗannan guda hudu suna iya zamantowa jam'i Mm.
ko kuma a'a saboda kwanaki wata adadin satuttukan da akwai cikin shekara suna maimaituwa kuma duk rana tana hituwa kinan kowane sati yana dace mai fita ko ko kowane wata wata goma sha biyu ko ko a'a kowane kwani kowane yini yana da nashi sai zaman to mashariqi wal magharib na'am mun gane wannan da kyau Na'am.
yawa abu na gaba na'am sai wagga kissa ta eh, abin nan eh, ta eh, rayarwa da kashewa alkur'ani ya ba da labarin rayarwa da kashewa eh, waɗanda misalai waɗanda Allah ya bayar na ya rayar ya kashe tun anan duniya Mm.
misali kaga kissa ta bani isra'ila ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون kaga na an rayar da su Mm.
da kuma kissar wancan fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun sannan da kissar waɗannan alamtar alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum sannan ga wagga kissa أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه سيكون أن إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا na'am to nan ba a nuna an rayar da su ba don a nuna annabi Ibrahim ya aikata ba amma da yake umarni ne Allah ce malamai suka ce shi ma kada shi za a yi tabbas annabi Ibrahim ya aikata kuma ya ga ya ga natija na'am mun gane wannan da kyau na'am To, abu na gaba kafin mu karkare arama shine cewa waɗannan misallan da Allah ya bayar in ka tayi can wai qalu rabbana amatta nasnataini Mm.
wa ahyayta nasnataini fa atrafna bi dhunubina na'am to su dan ga halat ne istithna'iya ba a sa su ciki Mm.
dan su sai kaga kamar sun rayu uku na sun mutu su uku na'am kuma da yake ba so, saura daga cikin su ba kafirai bane Mm.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
eh ba mu sanar mu sauran ba waɗanda sun ba asnakum min ba'd mutukum tana yawan sun mutu akan kafirci daga cikin su na'am mun gane wannan da kyau na'am sai abu na gaba Hmm.
shine cewa Allah ya bada misalan da ke nuna akwai kiyama za a tashi suna da yawa to daga cikin su waɗanga misalan na rayar da ma- abin wanda ya mutu tunda ya ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta misali na biyu galibi Allah na bada bada misali da tsiro yana nuna cewa akwai kiyama yadda tsiro yake farawa ya mutu ya koma cikin ƙasa kuma Allah ya sake fitar da shi Mm.
wa min ayatihi annaka tala arda khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lamuhyi al-mauta na'am ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير na'am ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به البلدة ميتا كذلك النور sannan Allah yana nuna cewa shi da ya halitta abin da ya da Adam girma kina halitta da Adam za ta bashi wuya ba na'am لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون na'am كما eh, akwai dalilai da dama da suke nuna cewa eh, kiyama za ga Allah subhanahu wataala yana kafa yawan kafa hujja da su a cikin wato alqur'ani mai girma na'am sai abu na ƙarshe shine cewa da annabi ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhil mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi na'am wanda yake nuna maka cewa tasirin ido Mm.
abinda ake gani ma'ana yana ƙarfafa ma hujja da dalili Mm.
an gane ko ko da ka san abu ilmal yaqin to ainul yaqin tana gaban shi saboda wanda ka gani ne ido garin da garin wannan kuma wanda zai bamu wannan misali ga waga kissa ta Annabi Ibrahim ya ce yatma inna qalbi na'am da haka ba a tuhuma hawariyawa da sun kace ya isa ibn maryam hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama qala taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma inna qulubuna na'am domin su buskai Annabi Ibrahim daraja ba gaskiya ne ba za a tuhumce su ba na'am sannan kuma wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na da yanzu cikin al-mustadrak na Imam al-Hakim yace laysa al-khabaru kal mu'ayana Mm.
labari bai zama towa tamkar ba da abin kamar abin da mutum ya gani da idonsa ba to kuma wannan misali shine yadda zamu gane shi lokacin da Allah ya ba annabi Musa labarin bacewar mutanensa ai annabi Musa baya shakka magana Allah ko yana shakka baya shakka na'am وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك na'am
ko ba ka ba wa da Allahumma samidi na'am ba ya ce- Allah ya ce ba annabi Musa eh, sami eh, Allah ya ce ba annabi Musa samidi ya batar da su ba na'am ko ba ka nan bane na'am to amma sai Allah ya faɗi cikin suratul a'raf walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi na'am bai jefar da allunan attaura ba sai da zo iske suna bauta don annuna maka duk da yake Allah ya bashi labari kuma bai shakkan labarin Allah amma ran shi bai fusata ba irin lokacin da zo iske suna wannan bandar mun gane wannan na'am wannan mi- abin nan kenan sai kuma misali na gaba shi ma dai har yanzu na annabi Musa ne Eh, wa wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا نعم.
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Allahu akbar kaga anan annabi Musa Allah ce mai lan tarani Mm.
ba za ka gane ba Mm.
amma saboda Allah ya nuna mai misalin da zai ƙara samun natsuwa walakin انظر إلى الجبل na'am فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كو جعله دكاء كما كما نعم.
وخر موسى صائقا أو تكرا أكينا نعم.
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سيفر وأنا مغنى Allahu akbar na'am تأثيري نمو آينا كينا na'am ina fata ana fahimta ta Na'am.
shi yasa ido suna da tasiri kwarai da gaske na'am to don haka malam bahaushe ma cikin hadisin shi na hausa da ya kirkira maka ne ya ce ko ko mutuwa tana gudun idon mahaifi wai abin da yake rufi galibi in dai mutum zai mutuwa tunda sai kaga sai mahaifiya ta daga sai ka iske ko ko mahaifi ya daga kai kai tsaye sai mutum ya rasu saboda wannan ya mai mutu sai sa tsammanin mutuwa ba ta iya ɗaukan mutum to mutuwar da take ɗaukan mahaifin kan shi balantana abin da ya haifa wannan wannan wannan wani abu ne to ai, a takaice dai alaran ma wannan shi ne abin da zan iya gabatarwa na bayanai karkashin waɗannan ayoyi na'am Eh, kuma abin da ya shafi eh, munasabatu mun faɗi littattafai abin da ya shafi kuma lugha mutum ya diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo eh, lugha kwarai da gaske a karkashin waɗannan eh, qira'atkin kuma wajen qira'atkin zai iya dubawa a cikin littattafai kamar mushaf na darus sahaba na ilmul qira'at an tariq ash-shatibiya wa durra ko ko al-muyassar fil qira'at al-arba'i ashar na wani malami na ƙasar Suriya ko kuma ya diba cikin آه، الشامل في قراءات الأئمة العشر الكوامل وانديك عن طريق الشاطبية والضرة كوكو عن طريق طيبة واتو النشر وانت شما مصطلح- مصحف الصحابة شما أكو عن طريق طيبة النشر وانا إنا بعد لتفيني أقرقجي سبو دالبي إلبي دي سلي التافي كودا قدا سامو دكتكي وجن قراءات كين واندي دي سنين قراءات كين سوكا إنغانت إنغانت با دي يد أكي توجيهن سوكما قرقدون حالي na'am لا يكمات مداكنتا nعم أبين دمك فدا هذا من تولي الله شما ملادا amin wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam